الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاشد قوة الربيع الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna kan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari ɗaya casa'in da tara babu fadilatul imamin adil wa uqubatul ja'ir mun tsaya a kan hadisin inda za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da bakwai tamanin da bakwai to mun tsaya darasi na ɗari da tamanin da shida za mu tashi darasi na ɗari da tamanin da bakwai muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya agaza mana mali yake babu fadilati da imamin adil babun da yake magana akan falalar shugaba adali kamar yadda abin da yasa aka kawo irin wannan yadda aka tsorata mutum akan shugabanci to kuma haka yake idan yayi wa Allah madaukakin sarki biyayya kuma za a girmama shi har a kiyama shi da hadisin da muka wuce a baya ko a wuce a riyadu salihin ne annabi alaihi salatu wasallam yana cewa shugaba adali zai tashi akan wani irin wato mimbari wanda za a abinda za a yi sinadarin da za a yi mimbarin shine na haske yadda ya saba a duniya kaga zai taho ana girmama shi a mota ɗaya da odili ya taho watakila sai kai shekara kana son ganin sa ba gan shi ba idan ya zama adali a kiyama ma sai Allah ya mauta wannan tambarin girma girmama shi za a yi ya zamto kana ganin sa ka gane cewa lalle wannan shugaba ne idan ya zama adali idan ku ya zama sabani haka shine muke jin irin narkon da za su samu wa hukumatul ja'ir da kuma hukumar da za a bawa azalimi shine ja'ir wal hasu ala rizqi da kwadaitarwa wuta tausasawa bi ra'ayya ga talakawan da ake shugabanta ra'ayin shine shugaba ra'ayya kuma talakawan da ake shugabanta wallahi an sai da halin mashaqqati alaihi da hali an ta shigar musu da abubuwan wahala ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kullukum ra'in annabi alaihi salatu wasallam yace dukkaninku masu kiwo ne fa mas'ulun an ra'iyati kuma ababan tambaya ne a wuta abin da aka ba shi kiwo ko abin tambaya ne a wuta abin da aka ba kowa kiwo wal amiru alladhi ala an-nas ra'i jagora komanda kwamishina ko ciyaman ko kansila duka akan mutane shugaba ne ko huwa mas'ulun anhum kuma Allah zai mu tambaya akan shi sa kamar yadda muke faɗa a baya in mutum ya san nauyin to zai san cewa lallai akwai kalubale domin nauyin shine ranar alkiyama aka zo za mutum zai ga ci dogo dogon layi gaba ɗaya wa'annan masu tuhuma ne akan wani wallahi in guda casa'in da takwas suka ce sun yafe bi wasu yafe wasu Allah ya bi musu haƙƙin ta inda za a gane ƙalubalen yanzu wanda ya zo misali kawai an saka wani kuɗi za a yi gyaran hanya kaza naira miliyan biyu ko uku kawai ya ɗauke shi kaɗai duk wannan na kasantan a lokal gamban ne gaba ɗaya suna karkashin su sai Allah ya tambaye su ba nan tashi hankalin yake ba sai wasu sun ba hanyar an yi accident mutum ɗaya ya mutu ko biyu yawwa abin da zai faru shine in ya biyo layi a wannan layin da suka biyo suna neman haƙƙi a kanka abin da zai sa su yawa kaga shi haƙƙinsa na kuɗin da ka cinye ɗaya sannan abu na biyu da yake kanka shine wato haƙƙin ran da aka ɗauka eh sakamakon wannan lalacewa an shi ya dauke kuɗin hakkin ran da aka dauka sannan abu ne kaga shi ne ai abin da ya shafi diya kenan ko diya tana kansa bai biya ba Allah zai tume shi akan wannan sannan kuma hakkin marayun da ya bar aka bari karkashin wannan wanda ya mutu wallahi dai sai Allah ya tambaye shi wayannan abubuwan ba da ake bayani gaba ɗaya ba tatsuniya ba ce kowanne sai an tar da shi Allah kai kiya ba to wayannan abubuwan ka sani suna nan suna jiran ka shugaban kasa ne kai suna nan ko kai ritaya ko baka yi ritaya ba ko sai ce ka akai ko sauka kai wallahi wayannan abubuwan suna karkashin ka sai Allah ya tambaye ka don baka fi sai na Umar ba sai na Umar ya zauna ya kuka ya ce yana tunanin an kauda wani raƙumi ya faɗi ko ya tuntube Allah ya tuɗe shi akan titi to kai yanzu ba raƙuma ne suke mutuwa ba mutane ne ka sani ji sai Allah ya tambaye ka to wannan shine fa ko da yaushe a zuwa na magana Allah zai yi tambaya kawai wasu gani ce a yi sauri a wuce Allah ba da wasa yake ba zai yi tambaya a kai kaga idan kuɗin asibiti ya kwashe kuɗin magani duk wanda ya mutu sanadiyar wannan shi ma bayan wannan da ya mutu marayun da ya bari sanadiyar su suka tozarta dan za a ga wani ƴaƴan da ba sa shiga uku sai ya mutu bare kuwa ba sa shiga wani da sai ya mutu domin wata ila kafin su fara zama mutane yanzu ya mutu gaba ɗaya tarbiyyar da ya ɗauko ta lalace domin ba wanda ya tsora suna sakamako kayan ba duniya to akwai ban tausayi don wani za ga kai kankan ka kalli ɗansa yanzu za ka ce da yana raye ko shakka babu Allah madaukakin sarki zai taimake shi ya wani abu domin tsayayye ne to ya mutu kuma sanadiyar wani da wani sun kwashe kuɗin yanzu asibiti kawai an je naira dubu biyu da babu ko dubu uku shikenan to kuma Allah ba zai bari ba to shine wa huwa mas'ulun anhum Allah zai tambaya akan su wa rajulu ra'in ala ahli baitihi mutum mai kiwo ne akan iyalinsa matarsa da yaya kowa a cikin mu ya san cewa abin da yake kansa na nauyi akan iyalinsa to wannan abin da Allah yake faɗa zai tambaye ka akai tunda dai ka dauko to wajibi ne ka sani cewa Allah zai tambaye ka Allah ya ce yusitu sa'atin min sa'ati Allah in ya duba ya ga iya iyawarka kai ya sani ba zai tambaye ka fiye da haka ba amma ka zo ka ɗauko kana da hali ka ƙi Allah ba zai baka ba ba zai bari ba kuma wani lokacin da rashin fahimta ma irin tamu shi ba in kyautata wa iyali ku cutar kai ne domin daga lokacin da kake kyautata musu lokacin Allah zai ƙara buɗa ma kana samun buɗi kai ma domin tun da ya halitta su to arziki yake arzikin su za su ci amma ta hannunka ba wanda zai ci arzikin wani babu arzikin su za su ci amma ta hannunka shi ta za ku ga mai bayarwa baya rasawa ka'ida kenan ko ba aure kai ba yanzu mahaifiyarka a gabanka za ka kana strogulin ka je ka nemo ka kawo to za ka da wahala ka taso rana guda Allah ya hana ka ba zai hana ka ba domin wato wannan da take take zuwa ka kaiwa a karkashin ka za ka samu to Allah ba zai hana ka ba ai annabi alayhi salatu wasalam cewa yi duk in gari ya waye ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani ba wani yini da bai za su wayi gari a yinin face malaiku biyu sun sauka sai daga cikin yana Allahumma adi mufiqan khalafan Allah ya ubangiji duk mai taimako mai bayarwa Allah ka mayar mar yadda ya bada allura Allah ya mai da garma wa yaqulu al-akhar ya raga ango ya fito aba ango ai alal akalla ta yi kai baka shaharul asil karatu to ya ce ta yadda to ni ke da rayu rayu ango an gane ko to saboda haka to sai ya ce amma ana irin da sallah ta kaji ango yawwa karka sa ta zo ta hana ka fitowa ma nan gaba to sai wannan shi ne a ɗayan kuma yana cewa wa yaqulul akhar allahumma aadi musikan talafan ɗaya mala'ikan kuma yana cewa Allah ka hada marwaci da asara duk maroji Allah ka haɗa shi ne ka ki ba da dubu goma a gidanka kuma motar ka ta buga mu ga yadda za a yi waya ka iphone 17 ce akwai 17 mala abraman to iphone karshen ce ta faɗi ta tiskirin mu ga yadda za ka kuma ta shiga ranka fiye da iyalinka dole ka je a gyara to saboda hanyoyin da Allah zai hora ka suna da yawa suna da yawa to amma idan kai wancan gurin lada za ka samu to shi ne Allah ta samu dace to sai ya ce wa huwa mas'ulun anhum Allah zai wa tambaya akan su matan ka uku hudu sai Allah ya tambaye ka akan su ƴaƴanka ashirin goma talatin sai Allah ya tambaye ka akan su والمرأة راعية على بيت بعلها mace mai kiwo ce a gidan mijinta alba'al miji kenan wa waladihi da yayansa kaga wannan abubuwa biyu shi da muke yawan gaya musamman matasa Allah in kana so tarbiyyar gidanka ta tafi kar ka bari idan ka rufe yayin neman aure domin gaba ɗaya zumuɗin aure a wata shida ake yin sa wani ma baya kaiwa da ta yi mai saurin conceiving ce mai launayi za ga wata biyu abubuwan duk sun canja ma a wata biyu to ba za ka gane cewa ka yi zaben timin da raba sai kun fara haihuwa kai ba classical presentable one ka nemo ba to yanzu za ka gane kuranka domin ba za ta zo yanzu kai yanzu hankalinka ya fara dawowa jikinka cewa wanda za ta kula da 'ya'yanka kake so kuma ka riga ka yi mitin ka yi mitin hanyar yanzu duk wanda ya fara haihuwa ka tambaye iyayen mu kaji domin matasa wanda suka fara haihuwa ka tambaye su kaji za ga mutum hankalinsa ya dawo mar yanzu so yake me bito din ƴaƴansa kuma yanzu kuma ka makara domin ita wannan ba shi ne a gabanta ba kwata kwata to yanzu sai ka zo kai ta fudin fudin amma wanda za ta iya kula da iyalinka da ƴaƴa in ka samu wannan wanda za ta ce maka a to shi ke shine za ka ko rashin lafiya ta shiga ka shiga wani yanayi domin sai ka gane cewa lallai akwai rauni a gidan nan domin wasu abubuwan da take yi yanzu kai ba za ka iya ba to irin wannan iyalin ake nema amma matashi mai zumuɗi ba zai gane mai kallon social media da zai duba wallahi ba zai gane wannan ba ta taskuruna ma a kulu lakum to saboda haka wannan shine to kaga mace mai kiwo ce a gidan mijinta mun faɗa yadda gas yanzu ya koma abin da ya zama a gidan gas din ma dubu ɗaya da wani abu ne misali duk keji to ya zo kawai ta ware ji ta shu din nan sai Allah ya tambaye ta wallahi a shana a bai yara su zuba mata ruwa ko ta bata ma kan ki dauka wai duk wannan shi da Allah zai tambaye shi akan yadda zai nemo muku ke kuma Allah ba zai tambaye shi akan kwandarin ba ba haka abin yake ba alaikum salam a'a wannan kuma ya koma kuma flamboyant light kuma ba shi muke magana ba ai a kawo lipton da sukari da da da da da da, da biredi ai kai ne wuyar yanzu yunwa za a kawar wancan madara ko karin jin daɗi ne amma ai kukan daɗi ne ka ji ana zancen madara kuma ba wannan kuke magana ba alaji ai madara ku kamar nama ne a miya ai ku ai abin da ake so kawai yunwa ta kau in ka ji mutum ya fara ba daɗi to ya fara koshi yawwa amma lokacin da bai koshi ba bai san ba daɗi ba wallahi kawai shi ne sai ya fara koshi zai fara gane akwai jijini ko babu yawwa shayin ba madara ai ba wannan ake zance ba a ba shi muke magana ba in wannan ne kuma ai ba inda za a shi ma mai karatun wani lokacin ba madara ake sha a gidan yawwa ba shi bane ba shi bane wannan amin ma haka saboda haka wannan shi ne to sai ya ce wa huwa mas'ulun anhu wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu kuma za a yi mata tambaya akai kana kokari akan tarbiyya gaba ɗaya wani ba mazauni bane inda zaka gane kuranka domin in mace bata zama mai amana ba ko duk yadda ka kai da iya tarbiyya ko sai yanka kan lalace domin za ka yi sai wato gini ne tana rutawa domin ta fi zama da su ta fi zama da su duk abin da take so hudu ba za ta kai musu ba kaza ne ba ka so a yi musu in ka fita za a yi ba ka gurin ba ka nan so da haka amma Allah ya taimake ka mai tarbiyya sai ta gamsu an yi mutabaka tsakanin tarbiyyar ka da tata kowa ya gamsu akan wannan muke so mu gina ƴaƴanmu to za ku zauna lafiya ko kana nan ko ba ka nan za a dora ba ba ku misalin matar da ya ma mutu amma ta rataye rigarsa ta iya da a dauke ta zuba kuɗi a aljihu duk ran da suke nemo wani abu ta ce ku je aljihun abban ku ɗauko ya mutu ba shekara goma sha ya mutu amma rigarsa tana sakale duk abin da za a ɗauka ko kuɗin makaranta aljihun abban su take cewa ku je ku ɗauko wani ta kawo durus masu yawa a ƙarƙashin wannan tsawon wannan shekarun tun yaran suna ƙanana har suka girma ba su manta da babansu ba cewa ko ɗauko abu aka yi za su ce abba ne ya mutu kuma baya nan to irin wayannan iyalin ake nema ba wayanda za su zo kana shiga wani yanayi ce to na ga muku akwai matar abokin yayana wanda wato aikin banki yake ran da aka bashi takarda a banki ranar ta ce ni ma bantawa ba jira ta ce wallahi ba zan iya zama ba kan ni ma ta ba za ka ba to ran da aka sauke shi kenan da ba ka gani gaci yayi akwai ceremonial Allah ya kiyaye to wannan shine to sai yace um wal abdu ra'in ala mali sayyidi bawa ne kiwo ne akan dukiyar shugabansa dukiyar ubangidansa da aka bashi wata kila yaron shago ne yaro ne a kasuwa yaro ne a ko a ina mai aiki ne a guri to Allah zai tambaye shi akan wannan dukiya yawa huwa mas'ulun anhu za a tambaye shi akan dukiyar ubangidansa da ubangidan ala me ko annabi ya kan lissafi yake duk ku saurara wa kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne zance ya kare wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukkaninku ababan tambaya ne akan kiwon da aka ba ku an ma'akil bin yasari radiyallahu anhu an al-hasan an karbo daga ma'akil dan yasar Allah ya kara masa yadda shi kuma daga al-hasan anna ubaidatul ubaidallahi bin ziyad yana cikin gwamnonin gwamnonin muawiya um yazid ko yace yace adama akil bin yasari shi ba sahabi bane tabi'i ya je ya kaiwa makil bin yasari shi kuma makil bin yasari sahabin annabi ya kai mu ziyara fi marabiyil ladhi mata fi a rashin lafiyar da ita da bai tashi ba daga ita shi tabi'in ne an gane ubaidullahi bin ziyad duk wanda ya karanta rikicin abin da ya faru wajen kashe husaini ba zai manta da ubaidullahi bin ziyad domin sunanta ya sunansa ya ta fitowa yawa ya ta fitowa a wannan lokacin saboda haka to sai kaiwa ma'aikil bin yasa shi kuma sahabon annabi ne ziyara a rashin lafiyar da bai tashi wa wadda daga ita ya mutu fa kana lahu ma'aikil tunda a lokacin yana cikin gwamnonin da ake kuka da su sai yace masa inni muhaddithuka hadisan ni zan zantar da kai da wani hadisi sami'atuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda naji daga bakin annabi alaihi salatu wasallam kun ji yadda ake yi ko idan mutum malami ne shi wani mai mulki ya zo ba ban badanci ake ba gaya maka gaskiya ake yi kai abin da Allah ya baka kai amfani da shi ka tunatar da shi akan wannan ba ruwanka da abin hannunsa inda mutane musamman masu ilimi za su gane ku wanda ya zanto gaskiya yake faɗa sai ya fi masu bambaɗi amfanu bambaɗanci amfanuwa da waɗancan mutanen domin kai sun fi ɗaukar mutum ka fi kwarjini kuma a idon ko cewa kai ran da kai ce a je a taimaki wani za su yi da gudu domin sun san ba kai ba kuɗayayye ba ne kai ko da kai ne kuɗayayye kan kai za a yi ta tunani ma to da malam fada da malaman da suke bin 'yan siyasa sun gane ku ka dawo ka rike martabar da Allah ya maku Allah sai ka fi zama lafiya